بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa domin ci gaba da karatun littafin adabu talibul ilm a wannan rana ta laraba yau muna takwas ga watan muharram hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 daidai da 26 ga watan bakwai shekara ta 2023 wannan kuma shine darasinmu na bakwai a wannan makaranta ta Al-Faruq Islamic Academy za mu tashi shafi na 27 kuma har wa yau wanda malai ce almabhasu tsani malam zai magana akan bincike na biyu da yayi a cikin wannan littafi wanda za a tattauna a kansu ya ce wa fihi a cikin wannan binciken zai magana akan na farko addu'a alaƙan ɗalibin ilimi wanda yake nema albarka iliminsa alaƙansa da yin addu'a sannan na biyu zai magana akan nawafilul ibadat na filfili na bauta na ibada in an ce nafila ana nufin abin da ya ɗauro a kan wajibi bayan mutum yayin abin da yake wajibi sai ya ƙara da wani abin da yake Allah yana son shi kuma ba wajibi ba ne na uku zai bincike a kan abin da ya shafi kiyamun layi sallan dare wani irin gudunmuwa sallan dare yake ba wanda ke neman ilimi kuma me yake gadar mishi sannan kuma me zai samu a ƙarshen rayuwar shi shi ma za mu ji sannan zikrullah ambatan Allah yanda ake son dukkan wani mai neman ilimi ya zanto alaƙar shi da ambatan Allah ya kasance na biyar shine at-tauba tuba komawa zuwa ga Allah ya ake so a ga alaƙar ɗalibin ilimi da tuba da komawa Allah a cikin al'amura sannan sai na shida zai magana akan al-istighfar neman gafaran Allah waɗannan su ne anasir points inda malam zai magana a kansu in kun juya shafi na ashirin da takwas za ku ga ya faro na farkonsu shi ne addu'a an gani ko? yawwa addu'a me ake so ɗalibin ilimi ya kasance alaƙar shi da addu'a abinda ya sa duk kuke ga ana yin waɗannan ladubban ana magana a kansu shi ne duk duniya idan ka cire annabawa da manzanni to babu wanda ya kai ɗalibin ilimi daraja kun fahimci magana sannan bayan shuɗewan annabawa waɗanda Allah ya bar su a duniya su zamto su ne wakilan annabawan to su ne ɗaliban ilimi waɗanda aka ba su ilimin addini waɗanda suke kira zuwa ga Allah da mandansa maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ta al'ulama warasatul anbiya malamai su ne magadan annabawa idan annabawa sun tafi malamai ne Allah ya bari su biyo bayansu ya ce su ko annaba idan sun mutu ba sa ba suna barin tarin dukiya ne da dinari ba sai dai abin da suke bari shine ilimi duk wanda ya dage ya tsayi ya samu ilimi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa kada kada bi hazzin wafir yayi riko da kaso mai yawa Allah ka samu a cikin su saboda haka ana son ɗalibin ilimi ya zamto alakan shi da waɗannan abun da muke karanta alaka ne mai karfi ɗaliban ilimin farko da suka fi kowa su ne sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Sahabban nan sallam malaman tarihi suka ce idan ka ga sahabi yana tafiya za ka ɗauka alƙur'ani ne izufi sittin yake tafiya. Me yasa suka ce saboda duk abin da ƙur'ani ya ce babu kyau kada a yi to sahabi ko zai mutu ne ba zai yi ba. Kun gane ko? Sannan kuma idan aka ce Allah ya ce abu kaza yana da kyau a yi to sahabi ko zai rasa rayuwan shi ne zai ina fata kuna ganewa sannan kuma haka wurin haƙuri haka wurin haƙuri a Huzaifat bin Yaman ko ne daga cikin sahabbai akwai wanda aka zo wurin yaƙi kafin a fara yaƙin sahabba Allah sallallahu alaihi wasallam suna shirya yanda za su yaƙin cikin dare kawai sai suka ga wani mutum a gefe sun ɗauka makiyi ne yake so ya mamaye sai shigo ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sahabbai sai suka mamaye shi suka fara harbin shi suna saran shi Huzaifa na daga kanshi kawai sai ya ga mahaifin shi sai ce musu subhanallah mahaifina ne ba sahabi ne kafin ka ce kwabo sun ji masa ciwo kafin a jinya su Allah ya dauki rayuwa wani bisa kuskure sun kashe shi akan kuskure ba su sani ba saboda duhun dare yana zuwa sai kalli sahabbai ya ce Allah ya gafarta muku abin da kuka yi amma na yafe muku to inda annabi sallallahu alaihi bai masa training na imani ba da yadda da kaddara da son addini da son Allah da ba zai iya wannan hakurin ba ina fata an fahimci wannan to waɗannan adabin su suke taimakawa mutum ya iya abin da Allah ta'ala yake so an gane ko yawwa mala yace addu'a mashru'un fi kulli zamanin wa makan addu'a da kuke gani mashru'un Allah ya shar'anta an ce mashru' shi ne an yi umarni da shi an yi umarni da ayi addu'a fi kulli makani a kowane wuri duk kusan rayuwar mu na ibada duk za ku ga akwai addu'a a cikin su wa zamani da lokuta ana son ka yi addu'a kowane lokaci da kuma kowane wuri ku duba ku ga da mutum ya farka bacci me yake fara yi addu'a me yake cewa alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana mene malaikan nushur kaga ka bude daren ka ko galibi duk wanda ya tashi daga bacci ina ke fara zuwa toilet haka ne in ka je toilet kafin ka shiga me kake yi addu'a allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth in ka fito me kake yi gufranak ko to haka za ka yi ta yi in za ka fita gida me kake cewa addu'a bismillahi tawakkaltu ala Allah in zaka shiga gida bismillahi wal addu'a in zaka shiga kasuwa addu'a in zaka hawo mota ko ina addu'a wannan ya nuna addu'a shi yasa ma ya kawo shi a farko idan duk ka gama yawon ka ka dawo ka gama neman ilimi ko kaza ko kasuwa ko aiki ko office ko menene ko in ka dafa kwanta karshe zaka yi bacci me kake yi addu'a bismika allahumma amutu har akwai addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka kwanta bacci kai to in dai ka mutu baka tashi ba to aljanna za ka ga kanka a ciki kaga addu'a ne kadai za ta yi maka wannan to duk wanda bai addu'a ba zai iya tsira ba a rayuwar shi an gane ko to shine ma ce an shar'anta an umurce mu da yin addu'a kowane wuri da kowane lokaci wa yushra'u lil muslim an yad'u rabbahu bi kulli shay'in ma lam yakun isman wa yushra'u kuma an shar'anta an halasta lil muslim ga duk wani mutum musulmi in dai musulmi ne an yadda uwa rabbahu da ya roƙi ubangijinsa bi kulli shay'in da dukkan wani abu kun gane da dukkan wani abu kai ma Allah kirari ka roƙe shi kai tawassuli da imaninka da Allah ka roƙe shi kai tawassuli da wani sadaka da kai tawassuli shine ka ce ya Allah saboda sadakan da nayi don neman yardanka kai kadai wanda nayi ran kaza na bada kaza ba dan mutane su yaba mun ba Allah ina roƙonka saboda wannan sadakan ka sa in ci jarabawa wannan shine tawassuli an gane magana ko ko makamancinsu to an yadda kai tawassuli da duk wani abu malam ya kun isman matukar wannan abin da mutum zai yi a tawassuli da shi ba laifi ba ne ba zunubi ba ne wani ne ce Allah na roƙonka saboda darajar kabarin kakana ina ruwanmu da kabarin kakanka kun gane ba a yin roƙo da kabari ba a yin roƙo da matattu ba a yin roƙo a ce dan matsayin shehun malamin shehun malamin kan bai ba Allah ga da matsala kun gane yawa ko mutum malami ne yana bin Allah ne ko mutum annabi ne yana ba abin da Allah ke so wani ya ce ai ga jikan waliyi jikan shehu kai ba jikan shehu ba ne sai ka yi aiki sai ka abin da Allah yake so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk duniya ba wanda ya fi so a cikin yake magana game da na Fatima yace da na Fatima wata gaban jikina ne yasurru hama yasurru duk abin da yasa na Fatima farin ciki to ni ma zan yi farin ciki da shi duk abin da ya sa ta bakin ciki ni ma zan yi bakin ciki da shi haka annabi sallallahu alaihi ya faɗa da zai rasu yana kan gadon mutuwa ya kira da na Fatima yayi mata magana a kunni sai aka ga ta fashe da kuka baya iya magana da karfi sai ya mata ishara ya ce ta matso ta kara zuwa sai ya kara yin mata rada a kunni sai aka ga tana dariya sai na Aisha radiyallahu anha ta ce da ita me ya faɗa miki kika kika kika yi kuka kuma mun ga kina cikin kuka sake gaya miki magana kin koma kina dariya me ya faru sai ta ce wallahi ba zan faɗi sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zan gaya muku me ce ba to sai da ya rasu sai na Aisha ta ce ina hada ki da girman Allah kin ga yanzu ya rasu kai ya zanto na alkhairi ne mu wa mu samu yin shi ba sai ta ce to abin da ya gaya min kuka ga ya sa ni kuka shine ya ce min ni ne wannan ciwon da yake ba na tashi ba ne Allah ya gaya min cewa ciwon ajali ne ba zai rayu ba ta ce shine kuka ga ina kuka kun ji dalili na farko sai na biyu ta ce da ya ƙara kira na da ya ga ina kuka sai ya ce mun kar in damu idan ya mutu ni zan fara mutuwa in bi shi lahira yankin babanki ya ce ya mutu ke zaki fara zai shi zaki dariya zaki murna babun babun bakin ciki ba ne za a samu aljanna kun gane ba wani bakin ciki in mutum zai samu aljanna ba ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ta hiya yana yin addu'a ce Allahumma ahini إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا عل... اللهم أحيني ما كان في الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي الله كسا إن يتصور ري إن كاسا إن يتصور ري دي دم الخير الله ككرئيني إن داو ورنك إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا كاسا إن قوم ورنك يا قوم الخير إذا سامو الجنة an gane ko to saboda haka me nake so in ce muku kun gana na Fatima inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake santa a wannan hadisin To amma duk da haka sai da ya ce mata ya Fatima ta binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya kena na Fatima diyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ai imani ki tashi ke aiki ba kar ki shanta ke wai kin yar annabi ne yar gidan annabi matan sayyidina Ali babban sahabi ahir ki tashi ke aiki fa inni la ughni anki min Allah shay'a in aka je lahira ba abin da zan amfane ki da shi sai abin da kika yi makanki na alkhairi. Kun gane magana? To anan shi yasa dole mu ya rinka yi mene addu'a. kuma karya addu'a da abin da ke sabon Allah. Malam ce wa min al'ad'iyya yana daga cikin addu'o'i allati yustahabbu lil muslim irin addu'an da ake son mutum musulmi al-iksaru min haya yawaita yi daga cikin irin addu'o'in da ake so musulmi ya rinka yi kar ya sakaci da su na farko shine su'alullahi ikhlas mutum ya rinka roƙon Allah ya bashi tsarkin zuciya duk abin da za ka yi kai don Allah idan kana da tsarkin zuciya idan kana yin iliminka don Allah idan kana da awanka don Allah haka za mu ci gaba Allah shirye su mu'allim su ne to saboda haka idan mutum yana yin abin shi don Allah Allah ba zai tozarta shi ba kun gane eh in kana abinka don Allah bari ku ji ko da mutum maman shi da baban shi ko ana shi zai mutu in dai su iyayen shi mutanen kirki ne shi ma mutumin kirki ne to Allah shi zai zo zama gatan shi suratul kahfi suratul kahfi anan muka samu wannan darasi Allah subhanahu wataala ya bada labarin annabi Musa da Khidir lokacin da ya zo za suna tafiya ya ga wata katanga ta fadi gini ya rushe na katanga wall sai ya ce ma annabi Musa kama mun mu gyara annabi Musa ce basu ba mu abinci ba basu ba mu wurin zama ba dan me za mu gyara kawai mu tafi mu kyale sai ce a'a da yake ba shi amsa sai ce wa ammal jidaru kaga wannan katangan da na ce mu gyara fa kanat da gulamain yatimain na wasu yara ne marayu su biyu baban su yara su tun suna kanana shine ma'anan yatim aka ce mutum maraya a musulunci ana nufin wanda mahaifin shi ya rasu tun yana karami ko yace na wasu yara ne marayu su biyu wa kana tahtahu kanzul lahum a kasan katanga akwai dukiyansu da babansu ya aje musu sai Allah ya nufin ya tsare musu ya dukiyansu saboda mene ce wa kana abuhuma saliha babansu mutumin kirki to kun ga shi Allah yana ba mutanen kirki kariya kun gane magana shine maganar ikhlas idan kana da Allah ko me ka rasa ba za ka yi bakin ciki ba Allah ya ce mace mu to shine yace mutun ya rinka yawan roƙo Allah ya bashi ikhlasi wa qad kana Umar bin Khattab domin sai na Umar dan Khattab Allah ya kare da a gare shi ya kasance ya qulu fi du'aihi sayyidina Umar idan ya zo addu'a yakan fadi addu'ar sa yace Allahumma ja'al amali salihan ya Allah ina roƙonka duk aikin da zan yi Allah ka sa aiki na zama aiki na gari waj'alhu liwajhika khalisa kuma ka sa dangane da fuskanka ma'ana don neman yardarka kaɗai da yi wannan aikin. Kun gane? Ka ba ni ikon yin aiki saliha, menene ake nufi da amalin salih aiki na gari. Kun rike shi ne aikin da mutum ya yi shi yadda manzo Allah sallallahu ya koyar kuma domin Allah. shine al'amalus salih al'amalus salih aiki nagari shine aikin da mutum yayi yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma yanda Allah domin Allah kadai mutum yayi sai ce wala taj'al li ahadin fihi shay'a fihi shay'a ku rike wannan ya Allah kada ka sanya mu wani mutum kaso a cikin aiki na ko wane ne shi kada yanzu ina tilawa in yi wani kadi saboda ayi mun kabbara Allah kar ka bani irin wannan kun gane magana in an mun kabbara in ji cewa kawai ni ne na haye kun fahimci magana ko a ce wani ya sauka babu danja ko daya ya shanye to baka shanye ba sai kaga an saka aljanna kun fahimci magana yawwa baka shanye ba sai an saka aljanna bari in kada muku wani hadisi yana da ban tsoro hadisin kwarai da gaske kuma ya kamata duk wanda ke neman ilimi ya rinka tuna wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana Abu Huraira kun san Abu Huraira kuna jin sunan shi tun ba yau ba yana zaune wasu tabi'ai suka zo suka zauna kusa da shi suka ce ya Abu Huraira muna son dan Allah ka gaya mana wani hadisi amma hadisin da muke so ka gaya mana ka tabbatar kai ka ji da kullun ka Allah sallallahu alaihi ya faɗa yace wallahi zan gaya muku hadisin da da kunni na naji ba wani ya faɗa min ba ya ce manzala sulasulama ya ce sai aka ga ya fashe da kuka wallahi sai da ya faɗi ya soma so uku yana farko yana cewa zan gaya muku hadisin da annabi sulasulam da kunni na naji ya faɗa manzala sulasulam ya ce mutum uku za a fara buɗe gidan wutan jahannama da su sai faɗi su so uku sai da ya suma so uku sannan iya faɗin hadisin annabi sulasulam ce mutum uku za a fara karin kumallo breakfast da su a wutar jahannama kun san hisabin da za a ranar alkiyama irga ayyukan bayi da sakamako da ‘yan aljanna kowa za a gama komai a sallami kowa a fila alkiyama kafin lokacin sallar azahar kowa an sallame shi ‘yan aljanna har sai sun je sun huta aljanna kafin lokacin sallar azahar kun fahimta ko to shi ne annan sulasula ya ce mutum uku da za a fara buɗe wutan gidan wuta da su na farko akwai wancan da Allah ya bashi alƙur'ani Allah ta'ala zai ce na baka littafi na zai ce ka bani haddan Qur'ani lalle na yi haddan me kai da shi ce Allah na karanta shi zai ce ka karanta shi na yi domin ka sai Allah ce ƙarya kake da gaske na baka hadda kai hafizi ne duk duniya ta san kai mahaddaci ne amma cewa ka yi haddan Qur'ani dan neman aljanna wannan ba gaskiya ba qara'ata yaqulu fulanin qari haka Allah sallallahu alaihi wasallam ka dai yi Qur'ani da a ce kai wane yana da sautin mala'iku akwai sauti ya ce wa ƙarƙe kuma an faɗa tun a duniya ladanka ya ƙare a can da aka sai Allah ce ku wuce da shi gidan wutan jihannan wallahi haka zai faru alƙiyama ko ɗan da Allah zai musa ka saboda ba su yi haddan ƙur'ani don Allah to sai na biyun so shi ne mai kyauta wanda aka ba shi kuɗi yana kyauta shi kuma aka yi ce Allah ka ban kuɗi na yi ta sadaka Allah zai ce da gaske na baka kuɗi kuma ka yi kyauta sai ce na yi don neman yardanka sai Allah ce ka zabta ƙarya kake ka daidai ya kalu fulanun jawad ka rinka kyauta da a ce wani akwai kyauta mutumin kirki faƙad kila kuma an faɗa a duniya da haka kuce da shi gidan wuta haka wanda zai mutuwar shahada a wurin yaƙi shi ma za a ce kayi don a ce wani gwarzo ne shi ma kuce da shi wuta abu hurairah ya ce wallahi da kunni na naji annabi sallallahu alaihi ya faɗi wannan magana kun gane ko to shi yasa anan sayyidina Umar yake cewa Allah ka bani aikin da zan yi wanda ba wani mutum da zai zo ya lalata min aiki na in yi hadda na ko saboda an mun kabbara lada na ya lalace zan yi hadda mai kyau zan yi tilawa mai kyau zan yi kira'a mai kyau zan yi sauti mai kyau amma dai duka zan yi dan mene dan neman yardan Allah ina fata an fahimci wannan to sai na biyu shine su'alullahi alhidayata wassadat ana so musulmi ya yawaita roƙon Allah alhidaya shine shari'a ya zamto duk inda za a je a dawo kana kan musulunci wasadad da kuma daidaiton al'amura in an ce asadad shine ya zamto cewa duk abin da zaka yana dacewa da sunna kuma abin da ka faɗa kana iya aiki da shi an gane ko to shine ce qala annabi sallallahu alaihi wa sallam li ali bin abi talib radiyallahu anhu wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma ali dan abi talib Allah ya kare da a gare shi ya ce kul ya kai sai na Ali idan ka tashi addu'a ka ce, Allahumma gini, Allah ka shiryar da ni, duk inda shirya take Allah ka sa ni shiryayye ne, wasaddidni kuma ka daidaita ne, ka daidaita ne ma'ana da abin da zan yi yi akan daidai, ko da na neman duniya ne. واذكر بالهدى واذكر بالهدى وهدا والقر بالهدى هدايتك الطريق sannan kuma ka tuna abinda ake nufi da shari'a shine ina ambato shari'a wanda take shari'ar a bisa tafarkin ka hanyar ka ita ce musulunci wasadar sadar sahm abinda ake nufi kuma da daidaito shine daidaito na as-sahm a wurin harbi wannan Allah ya fassara wannan da cewa daidaito idan ne harbi wani zai kashe annan sulasulan ko zai harbi musulmi in na harbe shi kada in misin target ina fata mun gane addu'an asali ta ce Allahumma hadini wa saddiki kun fahimta Allah ka shiryar da ni kuma ka daidaita ni shine sai annan sulasulan ya ƙara bayani ya ce wadkur bil huda an ambace shirya anan hidayatar tariq ana nufin hidayatar tariq Allah shiryar da kai ka zamto a tafarki madaidaici wasadat sannan as-sadat daidaiton da ka roƙa a hadisin shine as-sadat as-sahmi daidaiton harbi bullet ko arrow da ka alba ya zamto ba kai missing target ba rawahu muslim imamu muslim ya rawaito wannan sannan sai na uku daga cikin addu'o'in da ake so mutum ya yawaita shine addu'a bil ilmi nafi' kullun ka roki Allah ya rinka ya baka ilimi mai amfani wal amal salih kuma ya azurta ka da aiki wanda yake na kwarai فالله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل الزيادة من العلم domin Allah madaukakin sarki Allah mai tsarki amara nabiyahu ya umurci annabinsa sallallahu alaihi wasallam an yas'ala ziyadata min al-ilm da ya roki Allah ya ƙara masa ilimi duk ni'iman da Allah ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam babu ni'iman da ya umurce shi ne mu ƙari sai ilimi fa qala domin Allah ya ce wa qur rabbi zidni ilma kuma ka ce ya Ubangiji ka ƙara min ilimi, me yasa saboda ilimi shine ɗaukakan duniya da lahira. Kun gane? A duniya ba abin da za ka iya zama idan ba ka yi karatu ba, sai kai ta shan wahalar rayuwa. Amma idan mutum karatu ko a duniya yana samun ɗaukaka. Yanzu shugaban ƙasan da ya zama shugaban ƙasan Najeriya inda bai da ilimi zai iya zama? Ba zai iya zama ba. Kun fahimta? ko an ce mishi zo ga kujeran an baka kyauta ba sai kayi kamfen ba ba sai an yi zabe ba zai iya gudanar da Najeriya ba zai iya ba ba zai iya ba to haka duniya take musamman addini musamman addini wani zai ta saban Allah ya dauka ya dauka kyautata mu Allah yake yana kyautata bauta ne alhalin idan aka bude mai abin da yake duk zunubi yake amma wanda yake da ilimi kuma ya san abin da yake yi daidai ne ko kuskure to dan haka zai sauki ya gyara kuskuren shi kun gane ko yawwa to shine sai na hudu ce addu'a bi khairai dunya wal akhirah dalibin ilimi ana so kulli ya rinka roƙon Allah khairai ana nufa alkhairi guda biyu khairun guda ɗaya ko khairai alkhairi biyu waɗanne ne su ad-dunya alkhairin ad-dunya me ake nufi da ad-dunya al-adna na nan kusa wanda muke ciki ana so mu ce roki Allah ya bashi alkhairin gidan duniyan nan daga cikin alkhairin gidan duniya akwai ilimi ko akwai lafiya alkhairi ne haka ne sau da mutum bai da lafiya ba ma da iya zuwa ajin nan ya zauna ba ballata na ji karatu haka ne sannan kuma daga cikin alkhairin duniya akwai dukiya mai albarka kuɗi wanda yake na halal ba na haram ba ko Allah ya ba mutum kuɗin halal zai je aikin haji kaga alkhairi ne a gare shi zai taimaki masu rauni alkhairi ne a gare shi zai gina gidan kanshi saboda kada iyalan shi su zarta kun ga alkhairi ne a gare shi khairai duniya ina fata an gane wal akhirah kuma ana so ka rinka roƙo Allah alkhairin lahira duk in an gama duniyar nan kuma in an je lahira sai Allah ce ga aljanna zo ka shiga an baka aljanna mun gane to malam yace qala Anas radiyallahu anhu Anas bin Malik Allah ya kare da a gare shi yace kana aktsaru du'a in nabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance addu'an da manzala sulafila ya fi yi da yawa fiye da kowanne shi ne aksar addu'an da annan sulafila ya fi yi mafi yawan addu'an shi da ya fi kowanne yawa shi ne manzala sulafila ya kance Allahumma rabbana ya Allah Ubangijinmu wanda kai ka halice mu kake juya al'amuranmu shi ne ma'anar rabbu kun gane? Allah wanda kai ke juya al'amuranmu komai da komai atina ka ba mu fi duniya mu'allima anti am turiri am tusharikihi sa'id ne hatta nan ta insha Allah an gane ko rabbana ubangijin mu atina fid dunya ka bamu a nan gidan duniya hasana abu mai kyau kun fahimta hasana din nan ya shafi kamar yadda na gaya muku lafiya ya shafi imani wani gashi nan ka ganshi Allah ya bashi kuɗi Allah ya bashi ƙarfi Allah ya bashi mene tsawon rai a duniya amma kuma sai ba a bashi imani ba bai taɓa yi ma Allah sujada ba za ka ga wani kirista ne kuma yana da kuɗi kuma yana da lafiya kuma yana da komai amma ba musulmi ba ne ba shi da imani ƙarshe kuma zai shiga wutan jahannama kun ga nan bai samu arziki ba kun gane magana to so da haka arziki na farko shine Allah ya ba mutum mene imani Allah ka ba mu mai kyau wa fil akhirati hasana sannan kuma a gidan lahira ma ka ba mu mai kyau wa qina azaban nar sannan Allah ka tsare mu ka tsare mu daga azaban wuta wannan addu'an manala sallallahu alaihi wasallam hadisi ya ce babu wani annabi da ya zo duniya face ya yi wannan addu'a kun fahimta ba wani annabi da Allah ya taba aikowa face ya yi addu'an rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ba akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kadai aka aka fara aka fara aka fara addu'an ba mun fahimta ko to sai malai ya ce متفق عليه وان حديث امام البخاري ده مسلم suka ruwaito wa ghairi zalika min al-ad'iya kai ana ma so ka rinka yi hadda wasu waɗanda ba wannan ba daga cikin addu'o'i min al-ad'iyati an-nabawiyya al-jami'a irin addu'o'in da suka zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama al-jami'a wanda kuma sun tattaro alkhairai masu yawa me yake nufi malam anan shine idan har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya koyar da addu'a to addu'an guda ɗaya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya maka wanda bata wuce sentence guda uku ba ta fi karbuwa a wurin Allah fiye da addu'an da kai ka rubuta shi ya fi littafi ɗaya kana ta karanta kai ta karanta wancan da aka karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi fada ta fi karbuwa a wurin Allah fiye da naka kun gane abin da nake nufi in muku misali guda ɗaya Nana Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta ta ce ma'anar sallallahu alaihi wasallam idan na gane da ranar laitul kadari kun san Allah ce laitul kadari khairun min alf shahr ta ce idan na gane yau da ranar laitul kadari ne ma za a kulu wace irin addu'a zan yi me zan ce a cikin addu'o'ina na lailatul kadari sai ya ce ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah lalle kai mai rangwame ne mai yafiya ne mai afuwa ne kai mun afuwa kun ga iyaka addu'a kenan ko Allahumma kalma daya innaka biyu afuwun uku tuhibbul afwa hudu fa'fu anni kun ga kalmomi biyar din nan to sun shafi duk abin da kake nema duniya da lafiya saboda kalman al'afu ta shafi ilimi ta shafi lafiya ta shafi gamawa da duniya lafiya ta shafi imani ta shafi dukiya ta shafi kwanciyar kabari ba azaba ta shafi tsallake sirabi ta shafi karɓar littattafai ta shafi shiga aljanna duk wannan kalman guda ɗaya na annabi sallallahu alaihi ta shafi wannan to duk abin da zaka roƙa ko ba zai taɓa wuce waɗannan an gane ko to shi ne malam ya kawo waɗannan sai gaba na biyu daga cikin mabahis ɗin ya ce nawafilul ibadat ana son ɗalibin ilimi ya zamto yana da yawan nafilfili na ibada yana da yawan roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shi ne malam ya kawo gaba ta farko ya ce nawafilul ibadati daga cikin dalilin da ya sa aka ce ana so ka rinka yin nafila na ibada me ake nufi da nafila kamar yanzu yau yaushe laraba gobe mene me ake yi gobe ne annan sulasulan ke yi amma azumin gobe wajibi ne ba wajibi ba ne amma nafila shi ne nafila musamman gobe tasu'a gobe ana so tun musulmi ya azumi saboda annan sulasulan ya ce inda ya rayu sai ya azumci ranar tasu'a to kai ma ka azumta saboda kwaɗi da shi aljanna kun fahimta sannan ashura goma ga wata wannan ma shi annan sulasulam ya azumci rana kuma ana so mutum ya azumta kuma yawaita addu'a to waɗannan su ake ce ma nafilfili idan kana yin nafila daga cikin dalilan shi ne Allah yana son mai nafila ba wanda zai yawaita yin nafila annan sulasulam ya ce har sai Allah ya so shi Allah ya ce idan na so mutum kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi zan zanto jin shi da yake ji da shi mai Allah ke nufi shine zai zamto ba za ka iya san duk wani abu na haram za ka ji ba ka san ji Allah zai sa maka kyamatan jin haram haka nan ya ce wa kuntu basarahu alladhi yabsuru bihi zan zanto ganin sa da yake gani da shi me ake nufi shine zaka ji baka sha'awan kallon duk wani abu na haram ba zuciyarka ma bai so ballanta naka kalla ina fata mun gane sannan har sai Allah ya so mutum kuma Allah ya so mutum duk wanda ya ce zai kika to manzo Allah sallallahu alaihi ce Allah da kansa zai ce yana shirin gayyatan ka yaki kai da Allah za ku yaki kai da kake kai da kake kin wanda Allah bai so wani zai ce to ina za a yaki a NDA aiwa ma ya alamu junuda rabbika illa huwa runduna Allah suna da yawa Allah yana da sojoji da yawa daga cikin sojojin Allah akwai rashin lafiya ba ka ce ka matsa mawana ba wanda Allah yake so sai ka hana shi to sha kurumin ka kwanta a gadon asibiti mu ga yadda za ka yi fada da shi a dinga scanning a dinga thesis a ce a tafi Misir Egypt a gama da Egypt a ce sai dai India a je India ce ka ce ne fa a dawo gida a rinka yana zuwa yana yana ana bashi appointment har abu a ce ai kuɗin ya ƙare yanzu miliyan ɗari kaza ake nema kuma bai da su shikenan wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa kuna ganewa to ana so ka rinka nafil bil yan kana nafila Allah zai soka idan Allah ya soka shi zai tare maka fadan Allah ya tare maka fada duk duniya ma wanda sai yadda kai ko ya ga bayan ka muna tare na to shine sai ya ce malaika ce waɗannan nafili na ibada min asbab suna daga cikin dalilan da ke sanyawa mahabbatullahi anta in zai daga ciki suna sa muhabbatullahi lil abdi bawa ya so mutum bawa ya so mutum qalan nabi al akwan Allah ya so bawa kuna jira ne kuskure ba ku tuna mun ba muhabbatullahi lil abdi Allah ya so bawa idan yana yawan nafila qalan nabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah sabata gare shi ya faɗa fil hadith al qudusi a hadisi wanda yake al qudusi wanda akan ce Allah ya ce wa ma ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil kuma bawa na ba zai gushe ba yana neman kusanci da ni ta hanyar nafilfili hatta uhibbahu hasani Allah na so shi kun gane bawa ba zai gushe ba yana nafilfili na azumi da sadaka da sauransu hasani Allah na so shi to idan Allah ya so mutum kuna gare walakanta da ba wanda ya sai walakanta kai dan Allah yana son ka sannan sai na biyu ce annawafilu tudbiru naqsal fara'id nafilfili suna karfafan abinda mutum ya kasa na farilla idan an Allah ya ce ayi abu na farilla sai mutum ya zo bai iya yi duka ba ko ya kasa yi kuskure a ciki to nafilfilin ka za a ɗauko a cika kurakuran ka da abinda ka kasa yi kuma duk wani mutum a duniya ba zai iya yin duka abinda Allah yake so gaba ɗaya ba sai an samu lokacin da kayi kuskure ko kayi an samu ajizanci ka kasai Allah ta'ala yana cewa kalla lamma yaqdi mene ma amara duk abin da kai zaka ga abin da aka ce kai baka iya su duka ba akwai inda ka gajiya a ciki to wannan inda ka gajiya din akan dauko akan dauko na filfilin ka sai a cika da su ya zanto ka samu ladan ka cikakke malam yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu salatu abinda za a fara kirga wa na ayyukan mutum shine sallah da an je lahira sallah za a fara nemowa abin da ake nufi da hisab shine za a zo a ciccire su a ce ina na farilla na dole ga su ina na nafila ga su shine hisab a ciccire ayyukan bayi a ce ina zunubi ga shi zunuban ina kabira da sabira ga su ina wanda yake babba ina wanda yake karami duk a ciccire kun fahimta ko to abinda za a fara ɗaukowa a bincika na ibadan da mutum a duniya shi ta ce sallah in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce fa in kana atammaha idan aka duba sallah aka ga mutum ya cika sallar shi taf yadda ake so kutibat lahu tamma sai a rubuta mai ladansa cikakka a ce sallah ta yi normal ba matsala wa in lam yakun atammaha idan aka duba sai aka ga a sallan mutum akwai sanda yayi wasa bai yi hankali ba ya rinka zuwa filin kwallo ana sallah bai tsaya yi sallah ba ana hayya ala sala ga wata sallan bata cika ba kun san kuma sallah da kyau ba wuta ake tafiya mun fahimci magana duk wanda ya tozar ta sallah wuta yake tafiya fa khalafa min ba'dihim khalfun menene gaba adaa'u sala sai ne wattaba'u shar fa sawfa yalqawna ghayya don aka samu wannan ana mutun azaba idan sallar sa bata cika ba to shine idan aka duba kaga sallan bata cika ba sai qala sai qala Allah subhanahu azza wa jalla sai Allah mai girma da buwaya ce ma mala'iku unzuru ku duba ku gani ku duba ayyukan bawan nan nawa hal tabiduna li abdi min tatawwu'in shin wannan bawan nawa akwai wani nafila da yayi fatukmilu biha faridatahu wanda za ku cika masa farilla na wajibi akwai ta sallan da ya tahiyatul masjid sanda ya shigo masallaci ko ya tashi yayi sallar dare na nafila summa zakata kadhalika idan sallah akwai na nafila sai a ce to a cika mai na yafe mai batun sallah thumma zakata sannan sai a ce ku duba zakkan shi ayi hisabinta thumma tu'a menene to khadul a'mal ala hasbi dalika sannan za a ta karban sauran ayyukan mutum kamar haka a zo azumi a zo aikin hajji a zo sauran ibadu na wajibi duk a duba idan aikin hajji ne a ce a duba ya taba yin umara idan hajjin shi ba ta yi kyau ba idan azumi ne a ce ya taba yin sitta shawwal yayi alhamis da litini yayi ashura da ya tasu ashura da tasu'a a cika mishi da ramadanin shi da bata cika ba haka za a yi ta yi in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rawahu muslim imam muslim ya ruwaito rawahu ahmad ko imam ahmad ya ruwaito ahmad kana ji na ce muslim hmm qala shaykhul islam shaykhul islam ibnu taymiya Allah ya masa rahama yace in qassara fi qada'il fawaid idan mutun ya gajiya wurin asalin biyan abubuwan da suka subuce mishi na wajibai da aka ce yayi bai yi ba kuma gashi an zo ya kasa cikawa falyajsahi fil iktisari min an-nawafil to mutun ya tabbatar ya yawaita nafila kun gane abin da yake nufi bari muku misali za ku gane ba na ce sallah ita ce farko abin da za a hisabi ba to yanzu a class din nan akwai wanda zai iya tuna cewa sallar shi 100% bai kuskure ba akwai babu yanzu a ce za ka iya tuna sallolinka tun daga ran da ka san an haife ka ka tuna ana yin sallah kamar a ce daga shekara goma har yanzu sallolinka cif cif cif cif cif normal tambayan ku nake yi wane ne wane ne a ajin da yake da 100% wace rabi'a a ce na ga aisha ta nuna ki wace ce a ciki akwai wanda zai iya haka? to bari mu ko ta tambaya guda daya ahmad umar shi ya ce ma ya ce bai faɗa ba to bari ku ji wata magana mai ban mamaki kun ga sai na usman bin affan kun ga sai na usman akwai ran da ana magana sai aka ba shi haushi ran shi ya ɓaci sai na Uthman ya miƙe ce wallahi na rantse da girman Allah tun da nake a duniya wallahi wallahi wallahi ban taɓa yin ƙarya ba inda wanda ya sai taɓa faɗa rana ɗaya da ne ƙarya kuma ga tsofaffi nan da aka haife ni a gabansu waye taɓa ganin ne ƙarya tun kan in musulunta ko bayan na musulunta ni ban taɓa yin ƙarya a duniya sai ne haka ko akwai da za ta iya ajin na ita ba ta ce idan ban taɓa ƙarya ba Allah ka sa ni jahannama khalidi da fiha abada man alladhi yastati Alariya ba alariya ko abai duk wanda ya ma sai mu ce haka yara ke yi ku kalla ne ma naka zuki ta mallo ban kama ba minin ba zai ba ka iya an gane to shine misalin yanzu kun gane misalin anan shine Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ce duk wanda ya san yana da tawaya na cika wani abin da ya subuce ya kamata ka yi shi 100% baka iya yi ba kuma dukan mu haka muke sai ce to ga shawara falyajtahid fil istikthar min an-nawafil to ka yawaita yin nafila idan ka san sallah kana tunanin kayi wasa da sallah to ka rinka yin nafilan sallah har sai ka ji natsuwa a ranka fa innahu domin yanda al'amarin yake shine yuhasabu biha yawmal qiyama za a yi mutum hisabi da sallarsa a ranar alkiyama an gane ko sai na uku yace kana salaf salaf sun kasance su waye salaf sune sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su yukthiruna min at-ta'abbud lillah suna yawaita bauta ma Allah salaf suna yawan bautan Allah wa min siratihim al-atira daga cikin tarihinsu shi ne tsira daga cikin tarihinsu al'atirati mai daɗin ji al'atira an samu shi asali da ƙarshen turare kun gane akwai wanda a duniya bai san ƙarshen turare babu sai dai kawai ce ko yana sa na atisha ko yana da alaji amma ba dai don ranka bai so ba kowa yana son ƙanshi mun gane ko to shine ce daga cikin tarihin sahabbai da wanda suka wuce tarihi mai daɗin ji fi dalika dangane da abin da ya shafi kokarinsu na ibada ku ji da kyau abdullah sule na farko shine yace qala al-imam al-bukhari ku ji wannan magana imam al-bukhari Allah ya masa rahama ya ce ma wada'tu fi kitabi sahih hadithan littafi na da na rubuta na sahih al-bukhari wallahi ban sanya wani hadisi a cikin sa ba babu wani hadisin da na rubuta na sanya shi a cikin sahih al-bukhari illa tasaltu qabla zalika face kafin in rubuta hadisi a cikin littafi na sai nayi wanka Allahu akbar kun ji wannan magana yace sai nayi wanka wa sallaitu raka'ataini kuma ne sallah raka'a biyu kuna ji ne sallah raka'a biyu ku duba littafin a wurin ya nuna lamba ko bai nuna ba lamba nawa ya nuna to hashiya kenan footnote yana nufin mu je mu duba me aka ce a ƙasa to mu je ƙasan mu je ba duk shi Imam Bukhari ya ce ban taba sanya wani hadisi a littafi na sai nayi wanka nayi sallah raka'a biyu ba to shine Ibn Hajar a ƙasa yace jama'a hadi jami'u ahadithihi hadisan da Imam Bukhari ya sa a littafin sannan da yake cewa bai taba sa wani hadisi ba sai da yayi wanka ya sa turare yace ya sanya bil bil mukarrar suwal mu'allaqat idan aka mai ban hadda hadisan da ya faɗa ya maimaita su da yake faɗo na hadisin yazo ya maimaita yace to ya faɗi wannan wal mutaba'at da waɗanda suke biyo ba ala ma harrartu imam ibn hajar yace abinda ni na tace wa anqaituhu na tace su na ciro a cikin hadisansa na Bukhari din nan da yake cewa bai taba sa nan hadisi sai da yawan kai na fila bai ce to ni din nan sai da na tace a littafinsa sab'atu alafin wa talatu mi'a wa saba wa tis'un sai da ta ci hadisai dubu bakwai da da dubu na dubu bakwai da ɗari uku da casa'in da bakwai kenan imamul bukhari sai da yawan kaso dubu bakwai da ɗari uku da casa'in da bakwai yi raka'a nawa wannan number times two tunda raka'a biyu yake yi kuna jin maganan nan ashe ko shi yasa imamul bukhari dole fi karfin duniya don fi karfin duniya da wanda suke ciki shi yasa gashi yanzu ya mutu shekaru nawa amma har yanzu littafinsa ake bi wanda bai bi littafinsa ba ya bace kun gane dalilin da ya ja mishi wannan nafilar kun gane da yake yi na raka'a biyu nan da wannan kan su suka taimaka mishi sai ce to ya samu hadisai wannan adadin a ciki to mu koma sama wa kuma yace inji imamul bukhari sannaftu sahih na tattara wannan hadisin na wasayul bukhari fi sita asharata sana shekara goma sha shida ina tara ina tara ba fa nemo hadisin ba kun gane kuwa ba fa wai ya nemo yace ya tattara waɗannan hadisa shekara goma sha shida a shekara goma sha shidan nan yanda yake yanzu idan zai je Zariya, ya ji an ce akwai wani wanda ya san hadisi a Zariya. to ba kawai ba wai zai rubuta bai takarda ne bai ce da Allah ku kai mishi rubuto a sai ya tashi ya je wurin shi kuma in ya tashi ya je zariya me zai yi ba kawai zai je ne ce a karo kalla da Allah na ji an ce kana da hadisi a faɗa mun rubuta a'a kun san ya yake yi kawai yana zuwa zai je ce da Allah wani sana'a ne mutanen zariya suke suke samun abinci da kuɗi da shi sai a ce suna ɗinkin kwaɗo da linzami irin aikin da ake yi a riga sai ya nema sai ya fara yi sai tara kuɗi ya tara ba ma zai nemi malamin ba sai ya tara kuɗin me yasa saboda ana gaya mai hadisin zai bar garin ya tafi wani gari to sai ya nemi kuɗin mota inda zai tafi da abincin da zai ci in ya tara kuɗin sai ce da Allah wane ne malami kaza ana faɗa mishi shikenan sai ya ci yana zuwa shi ma ba zai je gurin shi ne kai tsaye ba sai ya je ya yi sallah a bayan shi sai ya je ya bi shi sallah ba tare da malamin ya sani ba yana ganin malamin bai iya sallah ba zai kwashe kayan shi ya tafi da shi ba ma ne tambaye shi hadisin ba bai isa a ce hadisin annabi na tare da shi ba sai ya ga sallar shi daidai kun fahimta sai ya tambaya an ce ai ba mucuci ba ne a komai ya bincike sai je ya zauna ya roƙe shi ya gaya mai hadisi ya taɓa zuwa wurin wani malami sai da ya zauna zai koya masa hadisi suna zaune kawai sai ga akuya ta zo ta wuce ta shiga gida sai ce mai mamul bukhari ina zuwa sai ya tashi sai je kira akuya ya ce ya kira ta da abinci a hannun shi da ta zo tana biyo tana biyo kawai sai tana biyo sai shige ɗakin akuyar tana shiga sai ya fito bai bata abincin ba sai karrar ya sa zakata ya rufe kofa sai ya ajiye abinci a gefe sai ya zo ya zauna yana zama sai ce mai imam bukhari na'am zai fara bashi hadisi kenan sai imam bukhari shi kuma ya tashi sai sai ce ka zo neman hadisi ka tashi ya ce a'a ni ba zan karɓi hadisin ka sai ce me yasa ce na ga ka yaudara akuya a gaba ne kun gane ya za ka yaudare ta ka ce ta zo za ka bata abinci kuma baka bata ba sai ce a'a bari ka ji ba yaudaranta na yi ba a ƙoshe take daga kiwo take wannan abincin kuma na dare ne wanda zan bata ba yaudara ba ne na ije mata na dare ne don na bata yanzu cinye kuma a ƙoshe take da dare za ta ta kuka kun ga yana da dalili ko ya ce amma da dare zan bata abinci ta ci ba yaudara ba ne Namul Bukhari ya ce sam yanda ka yaudare ta nima kana iya mun karya ba annabi ya faɗa baka ce ya faɗa sai an jima kawai tafiye shi To daga nan ya fita kuma zai tambaya wani hadisin a ina ne, misali a ce a Kano sai je fara sai da gurasa. Kun fahimta? Sai ya ji sana'a haka yake yi, to ya ce ya shekara goma sha shida yana tara waɗannan hadisan ya ce waje altuhu hujjatan fi ma bayni wa bayin Allah ta'ala, Allahu Akbar. Ya ce na sanya wannan littafin ya zamto hujja tsakanina da Allah, Allah ya sa in zan shiga aljannar alkiyama a ce da ni sanadiyan wannan littafin ne za ka shiga aljanna Allah ya saka mai mamul bukhari da alkhairi to mutum na farko kenan daga cikin mutanen da magabata da muka gani yadda suke tsarkake niyyarsu sai na biyu shine qala ibn qayyim ibn qayyim Allah ya masa rahama ya ce wa hadabtu shaykh islam ibn taymiya yace ni na zo wurin shaykh islam ibn taymiya na zo wurin shi na zo gaban sa marratan sallal fajra a wani lokaci wanda ya an yi sallar asuba ku ji wannan maganan ba yace na zo wurin malami na ibn taymiya bayan sallar asuba thumma jalasa sai naga shaykhul islam ibn taymiya ya zauna yadhkurullah yana ta ambatan Allah ta'ala ila qaribin min intisafin nahar har sai da kai kusan rabin yini ma'ana kamar 11 o'clock ko 11:30 kun gane magana sai da ya kai kusan wannan lokacin na safiya sun maltafata sannan ne ya juyo iltafata ilayya ya juyo ya kalle ni yace ina zaune a wurin shi batun ba asuba har gari ya haske har rana ta fito har yini ya kai kusan rabi kamar sha ɗaya ko goma da rabi ko sha ɗaya da rabi sannan ne ibn taymiya ya juyo ya kalle ni ni ɗalibinsa wa ƙala ya ce da ni hadhihi ghadwati ya kai ibn al-qayyim wannan ita ce breakfast dina wannan shine abincin safe na wannan ambatan Allah da kaga ina tai shine sauke nan ba kasa yace al-ghadwa abin da nake yake nufi shine fa'amu awwalin nahar abincin da ake ci a farkon yini shine breakfast dai ko abincin safe karin kumallo inji mutanen kauye to wannan ibn taymiya ya faɗa ma ibn al-qayyim dalibinsa yace wannan ambaton Allah da kaga na zauna ina tai shine abincin safe na ma'ana inda ba haka nayi ba bazan ci nasara a rayuwata ba jama'a ko kun fahimta yawwa yace wannan shine abincin safe na walau lam ataghadda al-ghada inda ban ci abincin safe ba da ban yi wannan zikirin na ambaton Allah ba sakatat kuwati da karfi na ya fadi da karfi na ya fadi in ko karfi ya fadi makiya za su fi karfinka ibn taymiya an ta'azabtar da shi an ta cutar da shi kun san tarihin sa mun zo za mu yi bayani akan tarihin sa inda wuri ya kama amma malami ne babba a duniyar musulunci daga cikin abin da Allah ya bashi shine Allah ya bashi firasa hangen nesa bayan ilimi duk kusan wani rubutu duk wani a ce hatta likitanci har likitoci ni dinnan nayi bayan university na yi Bayero University zan iya tunawa 2004-2005 lokacin muna Bayero University akwai malamin da na gani ana ce mai Dr. Barodo, profeso ne yana kakwai na rayu kwayar su ban sani ba. yana rike da wani littafi na ibn al-qayyim da sauransu shi consultant ne a Aminu Kano Teaching Hospital zai fita na ga littattafan ibn al-qayyim da yawa a motar shi yace ai wannan turawan dishir ne suke yi duk mun karanta boko dole sai mun karanta maganar su ibn al-qayyim muke iya warware wata matsala yace wani rashin lafiyan aka kawo duk duniyar turawa ba sa iyawa waɗannan malamai ibn al-qayyim da ibn taymiya su ne mun karanta abubuwan da za a yi muna ma mara lafiya sai ya warke kun fahimci magana to shine irin irin taymiya yana da wannan ilimin mai girma to mutajen da yake da mabiya masu yawa sai sarakuna suna ta jin haushin shi har suna daure shi a prison ina fata mun gane ƙarshe ma a prison ya mutu a gidan yari ya mutu maganan shi ta ƙarshe maganan shi ta ƙarshe a duniya wanda daga ita ya mutu shine aka ji yana cewa innal muttaqina fi jannatin wa nahar في مقعد صدق عند مليك مقتدر wannan ayan karshen suratul qamar ita ibn taymiya karanta daga nan bai ƙara faɗin komai ba har ya mutu kun fahimci magana yana gaya ma duniya su fa masu tsoron Allah suna cikin lambu da aljanna a wurin wani sarki mai cikakken iko kuma na wuce sai kun zo ma hada a can ke haka ibn taymiya ya rasu wallahi kake kalmarsa ta karshe a gidan duniya kun fahimci magana to shine wannan ibnu taymiya shi din nan dai yace wannan shine abincin safe na shin kana dalibin ilimi baka yin azkar baka addu'a rana ta fito ta fadi la la la la la kai kuskure ran da ka zama malami makiya suka tazo maka to shikenan za su dama da kai malamin mu daga cikin malamai na da ne karatu a gaban shi akwai Sheikh Ja'far Mahmud Adam Sheikh Jafar Mahmud Adam malami na ne nayi karatu a wurin shi nayi da safe nayi da rana nayi da dare na kama daki a kusa da masallacin shi saboda rinka halartar sallah da karatu a wurin shi to yana da gaske abin da aka rinka yi mishi sihiri da tsafi da tsafi akwai wanda suke mai tsafi sai su zuba jini a ƙasa su rufe su ce wallahi ya tsallaka sai ya mutu kuma zai zo ya tsallaka lahiya lau ya je karanta tafsiri ya dawo koma gida ya barci kun fahimci magana an sha rubuto mai sako sai mun kashe ka to duka dai sun kasa sai da suka sa bindiga suka rage shi to kuma duk wanda zai ce a kashe mutum ya nuna shi wawa ne kun gane ya nuna shi ya gajiya ya nuna kafi karfin shi inda a ce shi namiji ne sai ya zo ya ce ƙarya kake yi ai baka iya bane sai ya faɗa shi ya iya an gane maganan ko to so da haka wannan a takaice irin timiya ya faɗa ya ce ibn qayyim yace au kalaman qariban min hadha ko dai ya faɗi wani abu wanda yake kamar kwatankwacin wannan din kila ya faɗi wata magana da ce kama da haka wa qala li marratan ibn qayyim yace wani lokaci ibn taymiya ya taba ce min la atruku dhikra ba zan taba barin ambatan Allah ba duk abin da zan yi zan rinka ambatan Allah illa bi niyyati ban taba barin ambatan Allah ba ban taba wayan gari bana ambatan Allah ba illa bi niyyati ijmami nafsi wa, wa, irahatiha sai da nufin wato in ƙara ma kaina ƙarfi in tabbiyar da gajiya kuma in hutar da jikina yace in dai ka ganni ban ambatan Allah nayi shiru to kawai nayi shiru ne saboda in samu ƙarfi in huta an jima in ci gaba kun gane abin da yake nufi na'am to shine yace li asta'idda bi tilka raha domin in yi tanaji da wannan hutun da zan samu na jikina li dhikrin akhar da wani ambatan Allah lokaci na gaba au kalaman au kalaman haka ne au kalaman hadha ma'anahu ko da ya faɗi wani abu wanda ma'anarsa kusan ɗaya da wannan to mu je kasan shafin sai mu tsaya malai ce na uku yanzu mun ji wane waye na farko aka kawo matsayin misali a'a waye na farko Imam al-Bukhari eh amma na kwatance da Imam al-Bukhari ne yake bai taba sa hadisi a littafin sa ba sai yayi wanka ya raka'a haka ne sai waye na biyu Ibn al-Qayyim ko sai kuma waye na uku to Ibn Kathir shine da zamu ci shine yace Ibn Kathir Allah ya masa rahama ya faɗa an Ibn al-Qayyim kuma ya faɗa ne dangane da Ibn al-Qayyim yake bayanin Ibn al-Qayyim yake cewa la arifu hadha al'alam la arifu fi hadha al'alam fi zamanina aksara ibadatan minhu ibn kathir kun san ibn kathir shine mai littafin tafsirin ibn kathir tafsirin sa shine littafi mafi tafsiri mafi inganci a duniya kun fahimta to shine ibn kathir yake cewa la a'rifu fi hadha al'alam a duniyar nan da muke rayuwa ban san gaba ɗaya duk duniya ban sani ba fi zamanina wani a wannan lokacin namu a zamaninmu aksara ibadatan minhu fiye da wanda ya fi ibinin ƙayyim yi ibada da bauta ma Allah ya ce ni dai ban karanta ba ban kuma taɓa ganin wanda ya fi ibinin ƙayyim bautan Allah ba wa kanin lahu tariqatan fi sala ya kasance yana da wata hanya da yake bi na yin sallah ga Allah wanda yake yutilu hajiddan yana tsawaita sallah in ya tashi nafila yana tsawaitawa wa ya muddu ruku'a kuma yana tsawaita ruku'un sallansa wa sujuda adad sujadansa in ya tsaya sallah ce har sai mun gaji da jiran sa mun tafi haka in ya ruku'u sai mun gaji ma'ana in za mu jira shi idan sallah yake a matsayin shine limami mutane na bayan sa bai tsawaitawa kun gane ko amma idan sallan dare zai yi nashi ne fasilali nafilan sa ne to zai tsawaita kuma haka ake so in kai za ka yi limanci kakka zama liman mai jan bakara an gane in ba ramadan ba ne ina fata mun gane in ba ramadan ba ne saboda mu'adu bin jabar sahabu annan sulasulam wata rana yan je masallaci annan sulasulam sun yi sallah da unguwarsa yana limanci ya tsawaita sallah sai wani mutum kawai ya sallah masallan ya fita ya ƙi bin shi kai sai kawai aka ce na faka fulani wani ya zama munafiki ana sallah ka fita sai aka yi ƙarin shura annan sulasulam to shi mutum mutumin kauye ne sai da karatu da yawa da ya tsallaka da ya tsanke sallan kawai sai koma gefe sai ya sallar shi shi kadai sai ya fita ya tafi gida je ci tuwo ya kwanta da aka kai karan shanun sula sai ce a kira shi aka kira shi aka ce me yasa kai haka kun ga adalci ko sai ce to shi mu asfa in ya zo manzo Allah sai ta sallah ya dade yace mu kuma mun je mun saro itace mun gaji a daji mun siyar mun dawo muna so mu huta sai ya tsawaita sallah ni kuma naga gaskiya ba zan iya ba sai ne sallama nan wanda Allah sallallahu alaihi ce me yasa kai haka sai yace to gashi dalili na mu'az yana tsawaita sallah gaskiya ni din na gaji sai manzo Allah sallallahu alaihi ce to kai da ka koma gefe kai sallar ka me ka karanta sai yace wallahi ni kawai abinda nayi da na koma na karanta Fatiha sai na nemi tsarin Allah daga wuta na roki Allah aljanna kawai ne sallama abuna to sai yace amma bari ku jin ku gane ɗan ƙauye sai ce amma da kai annabi sallallahu da shi mu'azzu ina ganin kuna gunguni da bakin ku ba tsalle kuke karantawa ni dai kawai na nemi tsare wuta da aljanna kai da mu'azzu ku dukan ku ban san ko me kuke cewa ba sai manzo Allah sallallahu alaihi dariya kamar yadda kuka yi yace ikon Allah to ni da mu'azzu din mu ma din dai wutan muke neman tsare aljanna muke roƙa ba wani abu bane da haka sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wa mu'azzu aturidu an takuna fatana ya mu'azzu ma kana so ka fitinin mutane a imani wanda wata rana ba sai zaki Allah ba tunda bai da karatu shi ba dan alfaru bane ba bai haddace Qur'ani ba ko ne dan kauye in ka matsa ni ce sai ce ba ruwan shi ina fata kun fahimta to saboda haka haka ake yi a takeice kenan to shine malai ka wannan mu je kasa sai mu tsaya yace wa yamudur ku a hududaha a ويلومه كثير ko min ashabihi idan yazo sallah da yawa daga cikin masu bin sa sallah suna sai su ta zargin sa su ta complain fi ba'd al ahyan a wasu lokutan fala yarjiu amma ba ruwan shi sai ce wanda ya ga dama je masallacin shaf shaf mu dai anan zamu cika kun gane haka a masallacin unguwan mun nan tsakani wane ne ne yin sallah cikakkiya galibi walan talha farai kun san masallaci ina aka fi guduwa a cika tsallakar titi haka ne musamman asuba ko kana fitowa asuba sai ka gagayu kawai ana ustazai da su haka ake yi duk ustazin da ya cika da asuba arewa yake yi yan shafshaf kuma kudu suke yi yan wannan sun gane mai nake nufi ko musamman ranar yaushe musamman ranar yaushe juma'a da asuba saboda za a karanta suratul sajada gaba ɗaya a raka'an farko za a karanta suratul insan gaba ɗaya a raka ta biyu haka annabi yake kuma haka malam talha yake yi to da wanda ya san kawai dan sanya da dan na waya ya bacci ne fiw sai ya tsere kun gane ba ka ibn kan yake shi yana sanin sa cikakkiya saboda ya sa kabari za ta amfane shi muna tare na to a ƙarshe malam ce fashgal nafsaka bi ibadatillah ya kai ɗalibin ilimi ka shagaltar da kanka da bautan Allah bil muhafazati ala al fara'id ta hanyar kiyaye farle kai wasa da su wa mulazamatin nawafil kuma ka limsina fil fili ka sunanin rawatib kaman sallolin da ake yin su a jikin sallolin farillai yawwa ina so in ce muku ko kun yaye fa za ku zo mu karasa littafin na a cikin hutu insha Allah kuna ji na kuna ji na kuna ji na yawwa da mai shirin tafiya bauchi da mai kafanshan da mai kaciya da mai gwambe da mai shirin za a aure a gidan mu on 25th August to duk sai na dawo da kun ji maganan nan masu aure an yi zan zo waliman auren ko to wallahi ku shirya sai kun zo mun yi karatu ko kuna nufin da mun ba ku certificate kun bar alfaro ko kuna jin haushin mu ne ko kun gaji da ni ne kun gaji da ni ko kun gaji da ni sai na dawo da ku ran da na mutu za ku tuna na taimaki rayuwanku wallahi za ku san na taimake ku ina son amma ba yanzu za ku sani ba sai kun girma Allah ba mu rai da lafiya wallahi sai kun tuna ni kun ce Allah ya mun albarka insha Allah kuna ji ko kaga ku ta hakuri da ni ko takura ne wallahi sai na takura muku kun je aljanna insha Allah Abdullah muna tare ko an ƙara kuɗin mai sai baba ya kawo mu da saboda haka nan Allah ya sa mu je aljanna tare Allah kuma ya yafe mana zunubanmu mu ka sunanin rawate mala ce kakai sakaci da sunanin rawate su ne nafilfilin da ake tare da sallan farilla kafin ko bayan an idar wal witri da wutiri ku rinka wutiri ku ji maganan nan wallahi ku rinka yin wutiri kun san wutiri sallan raka ɗayan da ake daga ita sai bacci ana karanta kulhuwa da falaki da nasi bayan an karanta fatiha sannan kuma ana yin addu'a kafin ayi ruku'u a cikin ta Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man bayan ka dago daga ruku'u ku kiyaye ku ji kunuti kunuti kala biyu ne don kila kuna kuskure akwai kunutin nawaze kunutin da ake idan wani abu ya faru kunutin da ake idan wani abu ya faru shi ana yin shi kafin a je ruku'u in an gama duka karatu kafin a yi ruku'u sai a daga hannu a yi shi kuma ko da rana ne liman zai iya buɗe murya a ji addu'ar mutane na cewa amin ya halarta shine kunutin nawaze kamar sace mutane da ake yi kamar tsadar rayuwa za a iya yin wannan kamar wani rashin lafiya korona ta dawo za a iya yin nawazi a yi addu'a saboda wani abu da ya sauka kuna ganewa to wannan annan sulasulan yana yin shi ne kafin ya je ruku'u wasu ku kuma sun zo wuturi wai sai kaga suna yin wani wuturi kafin su yi ruku'u a'a kamar ku je islamiyya kun fahimta kafin a yi ruku'u ake yi na nawazil amma wannan na sallah na kullun kullun din nan da na faɗa wanda za ku karanta Fatiha ku karanta kulhuwa da falaki da nasi sai an dago daga ruku'u an fahimce ni kuwa an gane da an gama ta sujada za a tafi ha kamar na juya abu haka ne an fahimta ko to saboda haka nan in kai zo wannan akwai addu'o'in da ake Allahumma adni fi man hadayt wa atini fi man afayt wa tallani fi man tawallayt wa atini wa menene karshe wa tawallani fi wa qini sharra ma qad fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walayta wa la yuzillu man adayt tabarakta rabbana wa ta sai ka tsaya anan sai ka duba an fahimta ko ko kuma ka ce Allahumma ni a'udhu bi ridaka min sakhatik وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ita ma addu'a ce ta kunoti na wutiri ku rinka yin wutiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce autiru ya ahlal qur'an ku ji autiru ya ahlal qur'an ku rinka yin wutiri ku ma'addatan qur'ani duk wanda ya sanar da mu'amala da qur'ani ya rinka wutiri me yasa haddin ka za ta zauna in kina so haddan ke karfi kana so haddan ke karfi ka rinka yin wutiri sai na Usman bin Affan ya zo sauke Qur'ani ya zo ƙarshe zai tsaya kulhuwa sai a wutur yake ƙarisa saukar shi. Kun fahimci magana? Ko tilawa kake na kullun da kullun in ka zo kan kai sauka ka ijiye daga kulhuwa zuwa nasu sai ka je sallan wuturi ka ƙarisa. Duk da cewa Abdullahi bin Abbas in zai saukar Qur'ani yana tara matan shi da ƴaƴan shi da bayin shi da masu masa aiki sai ya sauke Qur'ani a gaban sai sai addu'a tare. Jama'a kun fahimta? Yawwa. to wannan shine yace wa tilawatul qur'an da yawan karatun qur'ani wal istighfar da istighfari bil ashar istighfar bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun to ana son ka rinka yin istighfari kafin alfijir ya fito wa azin nafsaka sa'atan kuma ka lizumta ka sa ma kanka compulsory dole ka sa ma kanka wani lokaci tajlisu hafil masjid wanda zaka rinka zama a masallaci li zikri dan ambatan Allah ko in ke ne a gida ki sa wani kafet da lokacin da aka rinka zama dai ki rinka ambatan Allah wa ahsanu ma yakun mafi dace wanda yafi dacewa ka sa ma kanka lokaci kuwa ba da salati subhi shine bayan sallah asuba ila tulu'i shamsu zuwa fitowar rana Allah ya sa mu dace da haka insha Allah sai mu takaita a nan annan ka faɗa da wani Allah ya sa mu tarayya alada bayro na nake ne wanda kuma kai kuskure Allah ya ke mana insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi